لأنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما باهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولنا مجلسي نفسر القرآن من جرمة وانا اشقبت روا أولنا مسلسنا اندمي إسلامي تروس, إسلامي تروس أنا garin maiduguri yau muna biyu ga watan ramadan shekara 441 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da 25 ga watan hudu shekara 2020 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala imana taufiki kamar yadda ji aka bayani za mu ci gaba da gabatar da wannan tafsiri a bisa sabon tsari da aka tsara saboda wannan jarrabawa da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi al'umma musulmi da ma duniya gaba ɗaya da fatan Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki ya yaya mana wannan bala'i ya kare mu da kariyarsa za mu so kafin mu ci gaba da tafsiri a kullum idan Allah ta'ala ya so budan faɗakar da wato abu ɗaya biyu dangane da abin da ya shafi wannan rayuwa ta jarrabawa da muka shiga ciki to babu abin da mutane suke bukata a yau kamar wato a warware musu wannan matsala da suke ciki duk bayanin da za a yi idan ya zama to ya yi nisa da yanayin da ake ciki to ba lalle bane ya armashi saboda haka kafin mu shiga tafsirin ayoyin alkur'ani za mu duki 'yan mintuna mudan faɗakar akan abin da ya shafe mu akan yanayin da muke ciki abu na farko yan uwa musulmi wannan jarraba da Allah ta'ala ya jarrabe mu har ya kai ga wato tsare mutane killace mutane a gidajensu hana yawo babu kasuwa babu aikin gwamnati babu zuwa masallatai a taro a yi sallah aka ce kowa ya zauna a gida ba lalle wannan abun damuwa ne to amma yana da kyau a wannan zaman da za mu yi a gidajenmu mu yi amfani da wannan lokaci wato na zaman dole a gidajenmu wani kila ya yi shekara bai kwana biyu a gida bai fita ba wani mai kila ya yi shekara biyu da yawa suna fita daga gidajensu karfe shida na sa ci a gare su ta saboda haka wannan zaman dole da za mu yi ya kamata mu yi tunani ya ya ya kamata mu ribaci wannan lokaci an hana mutane fita amma abin da ke faruwa shine mutane sun fita a unguwanni suna zama a kofan gidajensu ƙarƙashin bishiya sun hada majalisa jama'a jama'a suna zama suna hira ga abu na farko abin da saboda shi aka hana yawon bai samu ba dama cin kosan jama'an ne ba a so an zo an hadu sannan kuma abu na biyu ba ta lokaci da za a yi a wannan zama ba mamaki a yi an damimanci a wannan zama hira da ake yi ba mamaki a ci naman wani musamman da yake mutane wato abin ya yi musu zafi zaman nan ya yi musu zafi da yawa suna cikin fushi to mutum yana cikin fushi to galibin hiransa kila zai yi na kan mutane musamman abin da shafi shugabanni to da azumi a bakinmu sannan kuma mu zama mutum muna annamimanci muna cin nama mutane wannan bai dace ba ya kuma al'umma musulmi saboda haka wannan dama da Allah ya kawo na mu ta zama babu yawo babu fita ya kamata mu yi tunani ta yaya za mu ribaci wannan lokacin saboda haka mu zauna a gidajenmu mu yawaita karatun alkur'ani dama watan azumi watan alkur'ani ne mu yawaita zikiri mu ta addu'a Allah ta'ala ya yaye mana wannan bala'i mai kuma taru mu zauna a majalisa muna hira muna surutu muna zage-zage wannan babu abin da zai ƙara mana babu abin da zai rage mana na wannan wahala iyaka za mu yi sabon Allah ne mu bata da Allah subhanahu mu bata wa kanmu wato mu yi sabon Allah subhanahu wata'ala kuma dama ce da za mu zauna da iyalanmu da yaranmu da yawanmu ba mu da lokacin iyalanmu da yawanmu ba mu da lokacin yaranmu ta gashi yaranmu ba sa zuwa makaranta iyalanmu ba sa zuwa makaranta ba sa zuwa aiki kai ma baka zuwa aiki baka zuwa kasuwa saboda ka zauna da yaranka ka hira ku hira tare ka ji karatunsu ka sa su su yi karatu wannan zai sa kuma ka fahimci irin tunaninsu kuma abubuwa na tarbiyya da yawa za ka iya ka dasa a zukatansu ka karantar da su abubuwa da dama sannan kuma wato mu haɗu da yaranmu da iyalanmu mai ta'addu'o'i sannan kuma kasancewar wato ba a sallan tarawih a masallatayya yana da kyau mu haɗu da iyalanmu mu yi sallan jami'a gidajenmu da kuma musamman sallan tarawihi ka wuce gaba kai limanci ga matanka da yaranka idan baka iya karatu ba in Allah ya sa akwai daga cikin yaranka wanda ya haddace wato wasu wato ayoyin alkur'ani ko wasu surorin alkur'ani ko da yaro karami ne zai iya zamanto limami a sallan sallan nafila sabarin da aka samu a sallan farilla ne aka samu a masallata nafila ko da yaron da bai balaga ba zai iya limanci hatta a mazhabar malikiyya saboda haka dama ce kai limanci wa iyalanka da yaranka ko kuma ka sa ɗaya daga cikin yaranka ya muku limanci a sallan tarawihi ku samu wato wato fahimtar juna da yaranka da iyalanka kuma ka samu lada a gurin Allah subhanahu wata'ala saboda haka muna jaddada wa ƴan uwa mu yi amfani da wannan lokaci kada wannan lokaci ya tafi a banza mun zo na muna surutu muna zage-zage kuma lokaci yana tafiya kuma san da za a bude gari ya zama na ba mu samu ribar komai ba alal akalla kai wa kanka plan kai wa kanka tsari kwana goma sha hudu da aka ce ba yawon nan zan haddace aya kaza ko hadisi kaza ko zan yi zikiri kaza to dama ce ya kamata mu yi amfani da ita fadakarwa ta biyu kafin mu shiga karatunmu da yawa daga cikin malamai suna bayani a gidajen talbijin da rediyo ta hanyar social media wannan kulle mutane da aka yi a gidajensu ya kawo matsaloli da dama musamman ta bangaren abin da ya shafi rayuwa dama mafi yawan jama'a ana cikin talauci a Najeriya dama ana cikin talauci wani sai ya fita kafin ya samu abin da zai ci da iyalansa wani ma zai fita bai san ma ina za shi ba don babu sana'a babu kasuwanci haka na zai je ya taya wuce ya roƙi wannan ya roƙi wancan Allah sa ya samu wani abu ya zo ya ci da iyalansa ya kwanta kila ma ya dawo babu kuma a hannu ya kwanta da yunwa hada iyalansa to sannan kuma a wannan yanayi aka zo aka kulle mutane babu fita da yawa daga cikin mutane suna cikin hali mawuyaci babu abin da suke ci babu abin da suke sha saboda haka dama ce ga masu hali in ana cewa masu hali ba wai manya-manya masu kudi ake nufi ba a'a kai da kake da wani abu ka dauki wani abu daga cikin abin da Allah ya hore maka ka baiwa ɗan uwanka makocinka ka dubi wanda ba shi da abin da zai ce sha a gidansa ka ba shi wani abu ciyarwa siffa ce ta mu'minai kuma ita ce siffa ta uku a cikin jerin siffofin mu'minai a cikin alkur'ani Allah ta'ala yake cewa alif lam mim zalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin abu na farko alladhina yu'minuna bil ghaibi abu na biyu wa yuqimuna as-salata sai abu na uku wa mimma razaqnahum yunfiqun saboda haka siffa ta uku ita ce siffa ta mu'minai a cikin alkur'ani Allah ta'ala bayan ambaci imani ambaci sallah sai ambaci ciyarwa wannan na nuna cewa ciyarwa ba da dukiya ginshiki na muhimmi a cikin addinin musulunci musamman in ya zama na a lokacin kunci a lokacin an fi kudaitarwa a ciyar kamar irin halin da muke ciki idan ka dubi idan muka kalli rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka tarar da cewa manzon Allah yana kudaitarwa yana karfafawa a ciyar da masu bukata a lokacin bukata ya tabbata hadisin da na Aisha Allah kara mata yadda a lokacin layya wasu kauyawa suka zo madina suna cikin bukata suna neman abinci sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bada umarni duk wanda ya yanka layya manzan Allah ce ya adana kashi ɗaya bisa uku amma kashi biyu bisa uku ya bada sadaka duk wanda ya yanka layya ya kasa kashi uku ya dauki kashi ɗaya ya ajiye ya ci shi da iyalansa amma kashi biyu ya dauka ya bayar kamar yadda ya zo a cikin hadisin imam muslim kuma manzan Allah ya bada umarni mutum ya ba da kaso mafi yawa daga cikin layar da ya yanka saboda masu bukata sun shigo garin madina manzan Allah bai yadda ya zauna ya kalle su suna cikin bukata ba tare da an ba su a abin da za su ci su sha ba kwatakwancin wannan ya tabbata hadisin jabir shi ma yana cikin sahih muslim wataran kauyawa masu bukata suka shigo madina da kagansu kaga alamar bukata to sai manzon Allah ya ce sahabbai su bada sadaka kowa ya dauki abin da ya sauwaka ya basu sahabbai suka jinkiri to sahabbai suka jinkiri ba su bayar ba sai manzon Allah ya yi fushi ya nuna fushinsa sahabbai suka fahimci manzon Allah ya yi fushi to shine wani mutum ya zo da wato dinari sai manzon Allah ya fara farin ciki wani mai kawo wani mai ya kawo har manzon Allah yake cewa man sanna sunnatin hasana falahu ajruha falahu ajruhu wa ajru man amila biha dan mutumin da ya sannanta sunna kikkiawa Allah zai bashi ladar wannan sunna da ya aikata kuma duk mutumin da ya aiki da wannan sunna Allah zai bashi ladarsa lada iri biyu Allah zai bashi to kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har fushi yake idan akwai masu bukata ba a taimaka musu ba to kun ga a yau rayuwar da muke ciki a yanzu masu bukata su suka fi yawa ‘yan uwan musulmi saboda haka duk wanda Allah ya hore masa ya kamata ya taimaka domin kai da Allah ya hore maka ba dabaraka bace ba ƙarfinka ba ne tausayi ne rahama ne daga Allah subhanahu ta'ala ya hore maka shi wancan da yake ba da abin da zai ce sha ba shi ne ya zaba wa kansa wannan ba jarrabawa shi daga Allah subhanahu ta'ala shi ma Allah ya jarrabe shi kai ma da Allah ya baka ya jarrabe ka shi Allah ya jarrabe shi da rashi kai da Allah ya baka ya jarrabe ka da dukiyar da ni'ima kuma ya jarrabe ka da ya baka umarni ka sayar da wadancan idan ka bayar ka ci jarrabawa idan baka bayar ba baka ci jarrabawa ba saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu yi abin da zamu iya yi na taimakawa a hadisin ibnu umar shi ma har wala yana cikin sahih muslim ibnu umar yake cewa wajen muna cikin tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa sai wani mutum ya zo da ya zo sai haka yana ta kallo ya kalli damansa ya kalli hagunsa ya kalli wannan ya kalli wancan sai manzan Allah ya fahimci yana cikin bukata sai manzan Allah yake cewa don mutumin da yana da ragowar abin hawa mana yana da ƙari akan abin da yake bukata ya bai wa ɗan uwansa duk wanda yake da rakomi guda biyu ya doki ɗaya ya bai wa ɗan uwansa wanda yana da dawakai guda biyu ya dauki ɗaya ya baiwa ɗan uwansa sannan kuma abinci duk mutumin da yana da ƙari akan abin da yake bukata ya dauki wannan abincin ya baiwa ɗan uwansa sai manzon Allah ya bada umarni mutumin nan ba roƙo yayi ba ba tambaye yayi ba amma manzon Allah ya fahimci a daga yanayinsa ya karanci daga fuskarsa yana cikin bukata sai ya bada umarni a taimakawa juna da manzon Allah ya bada wannan umarni Abdullahi ibn Umar yake cewa daga wancan lokacin sai muka ɗauka don mutumin da Allah ya bashi wani abu duke ya biya bukatarsa wani abu ya ragu yana ganin ba shi da hakki cikin wannan abin ya zama na ɗan uwansa musulmi ya ɗauka ya basu to irin tarbiyyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa sahabbai kenan saboda haka mai koyi da manzon Allah mai koyi da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu taimakawa waɗanda suna cikin bukata kamar yadda jiya muka yi bayani maluma sun yi bayanin cewa wato yin sadaka lokacin jarrabawa lokacin annoba lokacin fitina lokacin musiba musiba wannan sadaka da za ta kawar da bala'i kuma dukkaninmu abinda muke so shine Allah ya kawar da wannan bala'i mu zauna lafiya a bude mana kofofi mai kasuwa ya je kasuwa mai ofis ya je ofis mai tafiya ya yi tafiyarsa kowa abin da yake so kenan to inda muna son wannan to wajibi ne mu dauki matakan da idan muka bi Allah ta'ala zai yaye mana wannan bala'i sannan ƙarƙashin wannan abu na ƙarshe sako na musamman ga 'yan uwa 'yan kasuwa masu hali ma'aikatan gwamnati manya waɗanda duk shekara ya zama al'ada gare su suna zuwa umra makka maluma da yawa sun yi bayani akan wannan duk shekara ko waɗanda Allah ta'ala ya hore musu sun wato saba wa kansu ya zama al'ada gare su suna zuwa umra saudiya kowa gwargwadon inda kowa gwargwadon hali ta'ala duk da cewa kowa da irin akwai irin ibada da Allah ya hore masa su Allah ya hore musu wannan to amma dai kikkiawar zaton mu gare su shine cewa su suna zuwa ne saboda neman lada to tunda babu umra bana abin da ya kamata a yi shine wannan dukiya da ake warewa a dauka aje umra to ya kamata ko ba duka ba a dauki wani kaso a taimakawa masu bukata duk mai zuwa umra idan ya tsaye duba a cikin danginsa makusanta da na nesa a cikin makota da abokan arziki akwai masu bukata saboda haka ka zauna ka tuna da waɗannan ko da dubu goma goma ko dubu biyar biyar ko dubu ɗaya ne ma idan ka ɗauka wanda yake baya da sisi ka faranta masa rai in yi addu'a ba karɓar alheri za ka samu ba to muna kira ga waɗannan ‘yan uwa idan babu umura zuwa makka don neman lada akwai ciyarwa don neman lada akwai hali wanda ya kama da wannan da aka samu tare da ɗaya daga cikin magabata dama magabata kullum suna gaba-gaba wajen ciyarwa amma wasunsu sun yi fice sun yi suna da wannan amma dukkaninsu masu ciyarwa ne magabata sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'i salafus salih to amma wasu sun yi suna sama da wasu daga cikinsu akwai abdullahi ibn mubarak yana daga cikin tabi'u tabi'ina ya yi zamani da su imam malik ya rasu bayan hijiran shekara 181 imam ibn kathir ya kawo wannan labari a cikin littafinsa albidaya wan nihaya shi abdullahi ibn mubarak Allah ya hore masa kusan abuwa guda uku zuwa aikin hajji wannan shekara ya je aikin hajji shekara mai zuwa ya je jihadi aikin hajji jihadi abu na uku kuma ga ilmi malami ne mawadaci ne sannan kuma ga zuwa jihadi ga zuwa aiki hajji duk waɗannan alheri Allah ta'ala ya haɗa masa ta sai wataran suka shirya za su ji aiki hajji shi da almajiransa da abokansa suna tafiya da suka ji suka zauna a wani guri a guzurinsu guzurin da suka ɗauka akwai tsuntsu sai tsuntsun ya mutu da ya mutu sai ce aje a jefar da shi a bola aka dauki tsuntsun aka za ka jefar da shi a bola to sai ‘yan uwansa suka yi gaba almajiransa shi yana zaune yana wani abinsa bayan sun yi gaba sai ya tashi yana bin su da ya tafi gaba kaɗan in a bolar da aka jefar da wannan tsuntsun mushen sai ya tarar da wata yarinya ta zo ta ɗauki wanda mushen ta je ta shiga cikin wani gida abdullahi bin mubarak ya tsaya yana kallo wannan abun ya ba shi mamaki mushin tsuntsu sun jefar abola amma wannan yarinyar ta zo ta ɗauka ta shiga wani gida sai abdullahi mubarak ya bita ya je kunkusa kofa ya sallama yarinyar ta fito sai tambaye ta me yasa kika ɗauki wannan mushin tsuntsu kika kawo gidanku ita abin da ke faruwa kaga ni da 'yar uwata ce mu biyu na gidan nan kuma ba mu da komai a ginan sai ‘yar kurjalle, kurjalle shi ne kamar izar zanen da ake ɗaukewa ake wato ɗaurewa jiki, ita wannan kurjalle wannan zanen shi ne kaɗai muke da shi, banda wannan ba mu da komai a gidan, ga yunwa, saboda haka larurar da muke ciki ta halatta mana mu ci wanda mushi. Babanmu kuma ya kasance attajiri ne. mutum ne mai hali mai wadata aka zalunce shi aka kwace dukiyarsa aka kashe shi ta daga gidan ya kira almajiransa da abokansa tawagarsa ce ku taho ku taho suka dawo sai ya ce wa almajirinsa da yake rike da dukiyarsa ya ce nawa ne a guranka ya ce dinari guda dubu ya ce dinari guda dubu ya ce eh to ka ware dinari ashirin ka ajiye a gefe sai ya kira wannan yarinyar ya ba ta dinari dari tara da tamanin dinari dari tara da tamanin domin dinari ashirin shi ne nisabin zakako wajen miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai to dinari dari tara da tamanin da idan ka lissafa zai tashi wajen miliyan tamanin da biyu ko uku a kudin najeriya a yau naira miliyan tamanin da biyu ko da uku a kudin najeriya a yau misali sai ya ɗauki wannan ya ba wannan yarinyar shi sai ya ɗauki dinari ashirin wanda bai wuce miliyan ɗaya dubu ɗari bakwai ba sai ce wa abokansa wannan dinari ashirin din nan zai iya mayar da mu garinmu maru dama ɗan garin maru ne maru wani gari ne a yau a turkmenistan a tsohuwar tarihin soviet turkmenistan a can yake sunan garin yake a yau wuce sai mu koma garinmu kun ga da wannan da ya gama mai bukata guzurinsa na aikin hajji ya ɗauka ya baiwa mai bukata ya fasa zuwa aikin hajji sai ya ce hada afdalu min hajjina li hadal am wai aikin da muka yi na ciyar da wannan yarinya na ciyar da masu bukata na ciyar da yaran nan guda biyu alherinsa falalarsa ya fi mu je mu yi aikin hajji a wannan shekara to yana da kyau a musulmi na kawo wannan misali ne na abdullahi ibn mubarak ɗaya daga cikin tabi'u tabi'ina wato ɗaya daga cikin salafus salih dan ya zama abin darasi a gare mu duk wanda Allah ya hore masa yana da kyau musamman wadanda ya saba yana zuwa umra amma bai samu daman zuwa umra ba a doki wani kaso na abin da Allah ta'ala ya hore mana mu ciyar da masu bukata da fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji wato na gaskiya da wa'azi jiya mun tsaya wato a ƙarshen aya ta 105 amma za mu sake komawa baya mu karanta da mun fassara aya ta 105 mun fassara ta ba saboda haka za mu koma baya kaɗan aya ta 104 wa ƙala musa ya fir'aunu زي مشي بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
Na'am, Allah ta'ala ce wa ƙala Musa, annabi Musa ya ce, Ya fir'aunu, ya kai fir'aunu, in ni lalle ni rasulun manzo ne min rabbil alamina daga Ubangijin talikai, jiya mu yi bayani akan wannan. Sai annabi Musa alaihi salam bayan ya faɗa wa fir'auna cewa shi manzo ne daga wurin Ubangijin talikai, ya ci gaba da cewa, haƙiƙun ala Allah a ƙola, haƙiƙun ni na cancanta a ala alla aqula ala Allah illa alhaq da kada in faɗi komai dangane da Allah illa alhaq sai gaskiya haqiqun wannan malamai sun karanta da kira'a guda biyu shahararru haqiqun ala alla aqula wannan ita ce kira'ar jumhur sannan nafi ya karanta haqiqun alayya bisa ga kira'ar nafi haqiqun alayya ma'anar wannan lafazin a fili yake wajibi ne a kaina dole a kaina ya zama dole a kaina ba zan faɗi komai ba dangane da Allah sai gaskiya amma a kira'ar jumhur haqiqun ala alla aqula ala Allah illa alhaq malamai sun yi taujihi ala anan tana daukan ma'ana alba'u ma'ana haqiqun bi alla aqula domin haqiqun yana daukan ma'ana jadirun hariyun ni na cancanci da kada in faɗi wani abu dangane da Allah sai gaskiya ma'an ana haƙiƙun ni ne wanda ya cancanta kada in faɗi wani abu dangane da Allah subhanahu wata'ala sai gaskiya Allah subhanahu wata'ala ya zabe ni a matsayin manzo ya bani sako na musamman ya girmama ni ya bani manzanci ya turo ni zuwa gare ku saboda haka ina shaida maka ya kai fir'aun bai dace ba in faɗi dangane da Allah abin da Allah bai umarce ni da shi ba duk abin da zan fada zan fadi gaskiya ne kuma abin da Allah ya sa ni kuma abin da Allah ya umarce ni in fada muku shi zan fada muku wasu malamai suka ce haqiqun ala alla aqula ala Allah ila alhaq kace harisun ni mai kudaituwa ne akan kada in fadi wani abu dangane da Allah sai abin da yake shine a gaskiya wasu malamai suka ce a حقي ما نر إني رسول من رب العالمين حقيق haka ma'anar ciki nin manzo ne daga Allah daga ubangijin talikai haqiqun tabbas da gaske babu kokunto sannan kuma ala Allah aqula ala Allah ila alhaq an bani sharadin cewa kada amfani wani abu kada amfani wani abu dangane da Allah sai gaskiya imam ibn jarir tabari yake cewa dangane da qira'an nafi da qira'ar jumhur dukkaninsu ƙira'ata ne mashhurata ne mutaƙaribatal ma'ana ƙira'o'i ne shahararru kusan ma'anansu sun yi kusa da juna bisa ƙira'ar jumhur ma'ana na cancanta ya zama wancu cancanta a kaina bisa ƙira'ar nafi haƙiƙun alayya ma'ana ya zama wajibi kusan wajibi da cancanta cancanta da ake nufi a nan ba na garin dama ba ne bisa ga tilas don babu yadda za a nabi Musa alaihi salam ya faɗi wani abu dangane da Allah subhanahu wataala sai gaskiya alhaka ma'ana abin da yake tabbatacce saboda daga Allah subhanahu wataala yake to anan annabi Musa alaihi salam ƙara tabbaci yake wa fir'auna cewa shi manzon Allah ne kasancewarsa manzon Allah kuma yana nufin duk abin da ya faɗa wa fir'aun gaskiya ce daga Allah subhanahu wataala sai ƙara bashi tabbaci qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum da haƙiƙa nazo muku da hujja ku kwara min rabbikum daga gurin ubangijinku bayyana galibi da aka fada a cikin alqur'ani hujja ake nufi hujja wadda take tabbatar da karetakar Allah subhanahu wataala hujja wadda take tabbatar da gaskiya tana kawar da ƙarya hujja wadda take tabbatar da manzancin manzo da Allah ta'ala ya aiko قد جئتكم ببينة من ربكم سيكي تيوا فأرسل معي بني إسرائيل كسكي تاردني بنو إسرائيل مي أكي في دوانا آه بنو إسرائيل سوني أن النبي يعقوب عليه السلام إسرائيل لك بيننا النبي يعقوب بابا النبي يوسف عليه السلام abin da ya faru asalin su su mutanen sham ne annabi yaqub su annabi Yusuf duk asalinsu mutanen Sham ne lokacin da annabi Yusuf alaihi salam ƴan uwansa suka dauke shi suka wato jefar da shi cikin rijiya wasu matafiya suka dauke shi suka gashi kasan Misra suka sayar da shi har annabi Yusuf alaihi salam ya girma a kasar Misra har ya zama shugaba to daga baya baya zama shugaba ya nemi wato ‘yan uwansa da mahaifinsa Yaƙub su je gurinsa, suka je gurinsa, to shi har shi ne inda Allah ta'ala yake ba da labari a cikin alkur'ani falamma dakhalu ala yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulu misra insha Allah amini ka daga nan ne aka samu banu isra'ila aka san misra kafin annabi yusuf alaihi salam babu banu isra'ila aka san misra domin shi kadai ne yana misra ƴan uwansa da mahaifinsa suna ƙasar sham to shine daga baya ya nemi mahaifinsa yaqub da ƴan uwansa su je ƙasar misra suka rayu a can annabi yusuf ya rasu babansa ya rasu ƴan uwansa suka rasu suka bar zuriyansu suka hayayyafa har suka yi yawa to cikin wannan to sai zamanin yana tafiya zamanin na tafiya su fir'auna suka samu mulki kuma fir'auna kabilarsa wato bakifte ne kiftawa su ba bani isra'ila bane su ne asalin mutanen misra da ya samu sarauta ya samu wato daukaka sai fara azabtar da banu isra'ila da yake asalin su ba 'yan misra bane daga kasar sham suka taho to shi na annabi musa alaihi salam shi kuma banu isra'ila ne annabi musa alaihi salam shi kuma banu isra'ila ne annabi musa alaihi salam da Allah ta'ala ya bashi annabta ya ba shi manzanci Allah ya tura shi gurin fir'auna dama zai je ya wa fir'auna wa'azi ya karanta da shi girman Allah ya nuna masa tauhidi ya bauta wa Allah sannan kuma ya hana shi zalunci to fir'auna kuma ya kasance yana gallaza wa banu isra'ila yana wato yana gana musu azaba kamar yadda Allah ta'ala ya ambace wannan a wasu gurare a wata sura annabi Musa alaihi salam cikin jawabin da cikin bayani maganar da yake wa fir'auna annabi Musa yana cewa wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'ila abatta bani isra'ila mana ka bautar da banu isra'ila ka mai da su bayi a cikin suratu taha wato annabi Musa alaihi salam yake fada wa fir'auna fa arsil ya bautar da su yana musu azaba to shine annabi Musa alaihi salam ke cewa fa arsil ma'iya bani isra'ila ka saki bani isra'ila ka enta su su ba bayi bane ka mai da su bayi ka bar su ka fitar da su daga cikin wannan bauta ka ba su daman su ka ba su yancin su ma'i su kasance tare da ni mu fita mu bar muku garin misra mu koma asalin kasar mu kasar sham to wannan shine nasihar da annabi Musa alaihi salam ya yi wa fir'auna baya karantar da shi girman Allah subhanahu wataala abu nabi da ya faɗa masa shine ya daina azabtar da banu isra'ila asalin zuriyan annabi yaqub alaihi salam ya sake su su zamanto tare da annabi isa alaihi annabi musa alaihi salam su imani da shi su karbi shiryar da Allah ta'ala ya bashi su fita su bar garin misra su koma kasar sham to dai bayan ya faɗa masa wannan ya faɗa masa gaskiya to fir'auna yake cewa annabi Musa alaihi salam qala fir'auna yace in kunta ji'ta bi aya in har ka kasance ka zo da wata aya wata hujja fa'ati biha to sai ka zo da ita in kunta mina sadiqina har idan ka kasance daga cikin masu gaskiya in kunta ji'ta bi ayatin idan ka kasance ka zo da wata aya galibi idan aka ce aya ana nufin mu'ujiza gagara badau mu'ujiza aya wadda tana gagaran mutane duk annabawa Allah ta'ala ya ba su aya ayar da Allah ta'ala ya ba su babu wanda ya isa ya kawo irinta Allah yana ba su wannan ne domin tabbatar da annabtarsu to idan ka kawo wata mu'ujiza wadda mu ba za mu iya ba ka zo da sabon wani abu wanda ya saba al'ada fa'ati biha sai ka zo da ita malamai suka ce dole wannan ayar za a mata bayani in kunta ji'ta bi ayatin idan ka kasance ka zo da aya fa'ati biha sai ka zo da ita kaga ma'ana sai ta zama wani abu in ka zo da aya sai ka zo da ita to in ya zo da ita me bukatar a ce ya zo da ita kuma to abin nufi anan in har ka kasance ka zo da aya daga gurin ubangijinka wanda ya ko ya aike ka a matsayin manzo fa'ati biha sai ka kawo ka bayyana mana ka kawo ka fito da ita mu gani wannan shine abin nufi anan in kunta mina sadiqina har idan ka kasance kana da gaskiya in kana da gaskiya to ka kawo aya kace kai manzo ne Allah ya turo ka a matsayin manzo to ka kawo mana shaida ka kawo mana dalilin da ke nuna cewa kai manzon Allah ne fa alqa musa asahu kunga anan Allah ta'ala ya takaita tattaunawa da ta kasance wato munazara ko munakasha da ta kasance tsakanin annabi Musa alaihi salam da Fir'auna amma kuma wasu gurare Allah ta'ala ya fayyace wannan da ya bayyana abubuwan da annabi Musa alaihi salam ya tattauna wato da da Fir'auna kuma anan kad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani isra'il daga nan kawai fir'auna yace da shi in kunta ji'ta bi ayatin fa'ati bi in kunta min as-sadiqin amma a wasu gurare Allah ta'ala ya kawo bayanin dalla-dalla na irin tattaunawa da fir'auna ko kuma annabi Musa alaihi salam ya yi da fir'auna a wani gurin Allah ta'ala wato yake cewa annabi Musa da annabi Harun fa'ati ya fir'auna fa qula inna rasulu rabbil alamin ku je ku fadawa fir'auna kai da dan uwanka Harun cewa ku manzo ne daga manzo ne daga ubangijin talikai kuma idan ku ji ku fada masa an arsil ma'ana bani isra'il ka saki bani isra'ila tare da mu kada ka cutar da su kada ka azabtar da su kada ka bautar da su to fir'auna sai yake fada wa annabi Musa alaihi salam qala alam nurabbika fina walida kai yanzu Musa kai ne ka zo kake cha kake fada mun abinda nake ba daidai ba kai annabi Musa kai kai yanzu ka kai wannan matsayin ba kai ne muka rene ka a nan gidan ba kana dan jariri aka kawo ka gidan nan muka kula da kai muka rene ka ولبثت فينا من عمرك سنين har ka girma a nan ka yi rayuwarka wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin sannan kuma har ka ka aikata aika aika ka je ka kashe wani dan annabi Musa alaihi salam ya mari wani mutum ba da niyan kisa ba ɗaya daga cikin kiftawa wannan ya zama sanadiyar mutuwarsa to shine sai wani ya masa nasiha cewa ya bar gari fa in ba ka ba za a bashi ba to shine annabi Musa alaihi salam ya bar Misra ya ji garin madiyana to shi ne annabi musa ya bashi jawabi ƙala fa'altuwa idan wa ana min adali e sanda na mari wancan mutum ya mutu amma lokacin ai ban zama to annabi ba fa farartu minkum lamma khiftukum naji tsoron ku na gudu na bar garin amma wannan fitan na sai zama to alkhairi fa wahaba li rabbi hukman wa ja'alani min al-mursalin sai Allah ta'ala ya bani ilmi da hukunci da hikima ya sanya ni na zama to ɗaya daga cikin manzanni وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل kai fir'auna yanzu kana goranta mu kace kai kare ne ni to kare ne ni amma kuma ai kana bautar da banu isra'ila ni ma ɗaya daga cikin banu isra'ila kuma kana bautar da sauran banu isra'ila kuma kana goranta mu qala fir'auna wa ma rabbul alamin to si fir'auna anan sai yake tambayan annabi Musa alaihi salam kai kace Allah ne ya aike ka matsayin manzo to waye wannan ubangijin talikai da kake kake faɗa kake bayani a kansa qala rabbus samawati wal ardi wa bainahuma in kuntum muqinin sai annabi Musa alayhi salam yake faɗa wa fir'aun ubangijin tarika shine ubangijin da ya halicci sammai da kasai halitta mafi girma ko halitta masu girma in kuntum muqinin har in kuna za ku sakankance ku imani da Allah subhanahu wata'ala to annabi Musa alayhi salam ya faɗa masa wannan to fir'auna yana masa isgilanci yake cewa qala liman hawlahu ala tastami'un ba kwa jin abin da Musa yake faɗi ku ji ku ji fa abin da irin abin da Musa yake faɗi qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin annabi Musa alayhi salam ya sake jaddada jaddada masa girman Allah subhanahu wataala rabbukum Allah da nake magana akan sa Allah da ya aiko ni shine ubangijinku da ya halicce ku wa rabbu abaikum al-awwalin iyayenku na farko ma Allah shine ubangijinsu shine ya halicce su to bayan wannan ya bashi jawabi ya ƙara wato nuna girman kai ya ci gaba da izgilanci yake faɗa wa mutanensa inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun to ni fa ina gani fa manzon ku ko kuma annabi Musa da yake cewa an aiko shi a matsayin manzo ina ganin fa ya haukace annabi Musa alaihi salam bai bashi ansa ba ya sake jaddada masa maganan kada ita kar Allah tauhidi qala rabbul mashriqi wal maghrib wa bainahuma in kuntum taqilun Allah shine ubangijin gabas da ubangijin yamma har idan kun kasance kuna da hankali to daga nan fir'auna ya fusata yake cewa qala la ayn ittakhadha ilahan ghairi la aj'alannaka min almasjuni naga annabi Musa baka jin magana saboda haka idan ka kuskura ka je kana bautawa wani banda ni to zan kulle ka zan kallaza maka azaba to shine sai annabi Musa alaihi salam ya bashi ansa yake cewa qala awalau ji'tuka bi shay'in mubin fir'auna yanzu ba za ka imani da ni ba ba za ka za ka kulle ni ka gallaza mu azaba ko da na zo maka da hujja ku kwara daga gurin Allah subhanahu wataala to shine sai fir'auna yake ce da shi qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin saboda haka ka kawo wannan hujja da kake magana in ka kasance kana da gaskiya kaga duk wannan bayanai da muka karanta a wata sura Allah ta'ala bai kawo su anan ba kai tsaye bayan annabi Musa alaihi salam ya ce wa fir'auna haqiqun ala alla aqula ala Allah illa alhaq qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani isra'ila kai tsaye sai Allah ambaci cewa fir'auna yace da shi qala in kunta ji'ta bi ayatin fati biha in kunta min as-sadiqin ba tare da ambaton dogon tattaunawa da Allah ta'ala ya ambata a wata sura ba kamar da jama'a muka ambata wannan yana daga cikin balaga ta alqur'ani fasaha ta alqur'ani a wani gurin labari iri ɗaya ne labarin annabi ɗaya ne akan annabi ɗaya ake magana wani gurin Allah subhanahu wataala ya kawo a takaice wani gurin Allah subhanahu wataala ya kawo bayanin da tsawo kuma gurin da Allah ya kawo a takaice da hikima gurin da Allah kawo ya tsawaita bayani da hikima to bayan fir'auna ya kalubanci kalubalanci annabi Musa alaihi salam yace in kana da gaskiya ka kawo aya abin da ya saba al'ada abin da zai nuna cewa tabbatar mana cewa wato kai a annabin Allah ne fa'alƙa asahu fa'iza hiya thu'banu mubin fa'alƙa asahu sai annabi Musa alaihi salam ya jefar da wato sandansa fa'iza hiya sai ga sandar ta zama thu'banun mubin maciji mabayyani fa'alƙa asahu ma'ana yana rike da sandansa sai ya saki sandar ta fadi a ƙasa tana fadi a ƙasa fa'iza hiya fa'iza huja'iyya kai tsaye nan take wannan sandar ta koma su'ubarun maciji babba fata da yake cewa ta hawwalat hayyatan azimatan nan take ta juya ta zamanto wato maciji mai girma kuma Allah yake cewa mubirin mabayyani duk wanda ya ga cewa ya ga wannan macijin ya ga maciji a zahiri babu kokonto a ciki kai tsaye ya koma wato maciji na hakika na zahiri ba a mafarki ba a hakikani malaman tafsiri da yawa suna kawo bayanai dangane da wannan sifar wannan maciji wanda kuma galibinsu ko kuma dukkaninsu kusan isra'iliyat ne wasu suna bayanin irin girman wannan macijin suke cewa girman wato faɗin bakinsa ya kai zira'i tamanin wasu ma suka ce mace da sandar ta koma maciji sai ta tashi tsawon mil daya tsawon mil guda to ba duk da haka da ya budi bakinsa ɗaya gefen yana ƙasa ɗaya gefen yana can sama yana taba wato saman benin fir'auna saboda girman bakinsa wanda har fir'auna ya tsorota ya gudu ya bar kare da sarautarsa yana gudu mutane da yawa suka tsoro suna gudu saboda tsoro wajen mutanen dubu ashirin da biyar suka mutu to amma wannan duk wani isra'iliya ne waɗanda aka dauka daga bunin isra'ila ba su da isnadi mai inganci malaman tafsiri suna kawowa kuma babu sanin waɗannan al'amura babu bukata il jahalatin za ta zurru wa ilmin la yanfa ilmi da ba zai amfani ba kuma jahilcin da ba zai cutar ba Allah dai ya bayyana mana cewa nan take sandar annabi Musa alaihi salam ta juya ta zamanto maciji malamai kuma suka ce maciji mai girma wannan ya isa aya abin aya anan shine abin la'akari anan shine sanda ta koma ta zamanto maciji wannan ya isa amma ya girma wannan macijin wannan wani abu ne daban tun da dai sanda ta koma ta zamanto maciji a saman biyan bukata aya ta isa to shi yasa malaman tafsiri waɗanda suke tafiya akan tsarin magabata akan tsarin isnadi a kan tsarin abin da ya inganta ba su cika kawo irin waɗannan bayanai da muka ambata a nan ba don ba su da isnadi wato mai inganci wannan aya ta farko kenan ya yi jefa sandarsa nan take sandar ta koma ta zamanto maciji babba sai kuma abu na biyu aya ta biyu da annabi musa alaihi salam ya nuna fir'auna wa naza'a yadahu sai ya zaro hannunsa fa'iza hiya sai ga hannun bai ba'u ya zama fariƙal linnaziri na ga masu kallo wannan shi ne wannan ita ce aya ta biyu da annabi musa alaihi salam ya nuna fir'auna ba fari kalba ne abin da malamai suke ce asmar tsakanin fari da ja ka misali yanzu kamar launin irin mutanen rasha fari ne sosai amma ka ji irin larabawa musamman na middle east irin su saudiya irin su dubai da sauransu launinsu ba fari kalba ne irin na mutanen rasha to launin annabi musa alaihi salam ba fari kalba ne amma da ya sa hannunsa cikin wato a wuyar rigarsa ya fitar da hannun sai hannun ya koma ya zama fari kal ya saba wa launin hannunsa ya saba launin sauran jikinsa kuma hasken yana haske sosai farin yana haske ba normal fari bane ba fari bane na al'ada da aka saba ana gani fari ne wanda yake yana haske yana walƙiya nan take sai Allah ta'ala yake cewa wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin nazirina kuma wannan farin malamai suka ce fari ne ba na cuta ba fari ne ba na barasu ba domin cutar barasu tana mayar da jikin mutum zaman fari kal da ka gani wani iri ba kyan gani domin komai idan ya wuce iyaka iyaka ba zai kyau ba to komai tsakatsaki shine yafi kyau to barasu na mayar da jikin mutum ya zama fari kal ta yadda ba kyan gani to amma farin da Allah ta'ala ya mai da hannun annabi Musa alaihi salam ba fari ne wanda yake yayi kama da farin cutar baransu ba to shasa malamai suka ce Allah ta'ala wata ayar Allah ta'ala yake cewa wa adkhil yadaka fi jaybika takhruju bayda'a min ghairi su'in ba tare da wata cuta ba ba tare da cutar kamar su barasu ba to fari ne kal mai haske wannan hasken kuma bai kama da hasken cutar barasu ba sai Allah ta'ala yake cewa linnazirina ga masu kallo to me yasa Allah ya ambaci ga masu kallo tunda kam hannun ya zama ta fari ai duk ido zai gani to mecece hikimar da ta sa Allah ta'ala yake cewa linnazirina to shine malamai suka ce wato farin ya kai matsayin da yana jan hankalin mutane duk wanda ya ga hannun annabi Musa alaihi salam sai ya tsaya ya kalli wannan hannun domin farin launin farin hannun yana ba da mamaki domin al'ada shi ta mutane duk sanda suka ga wani al'amari mai ban mamaki al'amarin da ba a saba gani ba kana tafiya akan titi kaga wani abin da yake baka saba ganin sa ba sai kasa kana kallo wani ma ya taho yana kallo wani ma ya taho yana kallo sai jama'a su taru a gurin dan me dan abin ba a saba ganin sa ba dan abin yana ba da mamaki amma abin da yake kullum kana ganin sa ko baka saba ganin sa ba amma baya bada mamaki babu wanda zai tsaya ya kalli wannan abin to shine Allah ta'ala yake cewa linazirina wato fadan ya kai matsayin da yake yana jan hankalin mutane duk wanda ya gani sai ya tsaya yana kallo kallo na mamaki ya aka wannan abin ya zamanto haka duk wannan mu'jiza ce aya ce da Allah ta'ala ya baiwa annabi Musa alaihi salam wanda dan adam ba zai yi ba nan take ya shigar da hannunsa cikin rigarsa yana fitarwa ya zamanta farikal sanda bishiya ce ba ta da rai yana rike a hannunsa sanda amma yana barinta kuma ta zamanta maciji to wannan ta isa aya to annabi Musa alaihi salam ya baiwa fir'auna abin da ya nema dama shine yace qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ati biha in kunta min as-sadiqin inda har Allah da ya aike ka ya baka wata aya wata mu'jiza wadda take tabbatar da kai annabin Allah ne to ka kawo mu gani kun ga anan abin zato shine me fir'auna yana ga wannan aya me ya imani da annabi Musa alaihi salam tunda shine ya nemi wannan aya to kuma zamu ga a cikin ayoyi masu zuwa fir'auna ya imani ko bai imani ba na'am
qala al-mala'u min قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين
na'am Allah ta'ala yace qalil mala'u mutane masu fada jama'a masu fada aji suka ce min qaumi fir'auna daga cikin mutanen fir'auna inna hadha lalle wannan lasahirun matsafi ne alimun masani tunda da abin da ya kamata shine bayan ka musu aya shine su imani da annabi Musa alaihi salam to amma da annabi Musa alaihi salam ya kawo musu aya da ba ta ba sa tsammani ba sa tsammani ya tabbatar da cewa shi annabin Allah ne to sai suka tunkare shi da ƙaryatawa kalal mala'u masu fada'aji min qaumi fir'auna daga cikin mutanen fir'auna inna hadha lalle wannan sahirun ali matsafi ne matsafin ma masani wanda ya san abin da yake yayi nisa kurarren matsafi ne ba sabon shiga ba anan Allah ta'ala waɗanda suka ce wannan matsafi ne wato fadan mutanen fir'auna ba fir'auna ya faɗi wannan ba amma a cikin shu'ara'u Allah ya ambaci cewa fir'auna shine ya faɗi wannan qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim yace wa masu fada'aji wanda suke zaune a majalisarsa lalle wannan annabi Musa nan matsafi ne masani to shine malamai suka ce ta yi fir'auna shine ya fadi da farko a matsayinsa na shugaba kuma sauran mabiyansa suka bi suka fadi abin da fir'auna ya fada ba mamaki dukannin su lokaci guda suka fada sun wasafta annabi Musa alaihi salam da cewa shi wato matsafi ne saboda tsafi ya yadu a zamaninsu to kuma sai kuma suka mai da wannan a matsayin hanzarin da hanzarin da za su karyata annabi Musa alaihi salam to in ba tsafi suka ce ba to kaga mutane za su yadda da wannan kuma ba su da hanzari to shine suka suka samar wa kansu hanzari uzuri abinda za su wanke kansu a to ai wannan abin naka ba aya bace aya ba haka take ba mu'jiza da Allah ta'ala kawo tsafi ne sihiri ne domin su samar wa kansu a uzuri dama kullum mai kin gaskiya haka yake idan ka tabbatar da gaskiya sai ya wafintar da hankalanka ya nuna cewa abin da ka kawo shirme ne domin ba haka yayi ba to ba zai wanke kansa ba lokaci yayi za mu tsaya a nan duk da cewa ayoyi da makaranta suna da alaka da juna a basu lokaci ba zai ba mu damar mu ci gaba da karanta su ba idan Allah kai mu gobe za mu ci gaba da inda muka tsaya abinda muka fada zama da Allah ya ba mu darasa gaba daya abinda muka fada zama da kuskure Allah ya yafe mana gaba dayan mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya wanzar mana da zama lafiya wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi ya Allah muna roƙon ka ka yaye mana wannan bala'i wannan annoba da muka shiga ciki ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith أصلنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين